أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى يومنا أكو قوة رمضان هجرة منزل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan kafa ta yada labarai ta bonferai a sati ko a jiya da muka tsaya mun tsaya akan aya wato ta hudu zuwa aya ta biyar zuwa aya ta shida a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya cikin suratul a'raf aya ta biyar zuwa aya ta shida shafi na ɗari da hamsin da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين التي فلنسألن الذين أرسل إليهم زام تنبي نسأل في إلي مضارئين أما ونلوك تينا ذوى دما أنا تأبند أكيي wani lokacin yana ɗaukar ma'anar abin da zai zo fil mustaqbal to sai aka kawo shi da nunu taukid as-saqila nan sai zamanto kamar yadda malaman nahwu suke faɗa shine cewa wato nan ba a i'rabin sa domin min yayi ittisali da nunu taukid mubasharatan kamar yadda ibn malik ya faɗa falanas'alanna alladhina ursila ilaihim tabbas Allah ce za mu tambayi alladhina waɗanda ursila ilaihim waɗanda muka aika zuwa gare su an gane ko wato ma'ana nan za mu tambayi waɗanda muka tura musu manzanni wala nas'alannal mursalin sannan za mu tambayi manzanni to wannan ayar musamman waɗanda ba su fahimci alkur'ani da kyau ba waɗanda suke son su kawo kuskure a cikin alkur'ani za ka sun ce to nan Allah ya tabbatar da zai yi tambaya kuma zai tambayi waɗanda amma kuma wani lokaci sai Allah ya ce ba zai yi tambaya ba Allah ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba za a tambayi kowa ba abin da ya aikata wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun so sai malamai suka ce idan mutum yana son ya fahimci waɗannan ayoyin da kyau na farko ba tambaya bane abba za a yi ranar tashin alkiyama ba domin akwai tambayar da za a yi ba su waɗanda aka tura ba ma ba waɗanda aka tura zuwa gare su ba tambaya ce za a yi wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat za a tambayi yarinya wadda aka turbuɗe tun tana karama kaga nan ba wai wanda ya aikata laifi bane wanda an yi tambaya ne don saboda mi don saboda kaskantar da kummiyatar da waɗanda sun ka aikata wannan aika aika ɗai kenan kenan wannan ya nuna za a tambayi hatta da waɗanda ba a tura musu manzanni ba ma'ana ba su kai inda suke da alƙalami ba wannan na farko kenan na biyu cewa ba za a tambaye su kan laifi ba to wannan ba shi ke nuna ba za a yi tambaya ba domin Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi masu imani zai tambayi manzanni akan amanar da ya ba su sun isar da amanar ko su isar da amanar ba an gane ko to tambaya wannan kuma ba ta da alaka da zunubi nan tana da alaka da a wani abu na rayuwa domin muminai za a tambaye su akan amanar da aka ba su su kuma annabawa za a tambaye su akan amanar da aka ba su to kaga wannan tambaya ce ba akan zunubi ba to sai tambaya da ta zo akan zunubi wanda za a tambaye mutum kan zunubi to anan Allah ya sai ya tambaye kowa kan abin da aikata fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun to wata tambayar za a yi ta ne dan kaskantar da wanda ya aikata wata balla tambayar da za a yi ma yarinya wanda aka turbude ta dan saboda wanda ya aikata wannan aikin domin ita ba ta yi laifin komai ba haka tambayar da za a yi ma annabi Isa alaihi salam akan waɗanda suka bauta mishi Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana dan ya barra kamar yadda za a tambayi gumaka da suka bauta musu za a tambaye su a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun da su da mala'iku qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim a antum adlaltum ibadi zuwa ga gumaka ha'ula'i am hum dallu sabil Allah zai tambaye su ku batar da bayu qalu subhana kowa zai bayra to wannan tambayar tambaya ce wadda tana da alaka wato dan kaskantarwa to amma kuma Allah tabbas zai yi tambaya kafin ran ma za a tambaye su to anan kaga ba cin karo ne ba domin ita tambaya tana da sabubban da suke sawa ana yin ta shi yasa in ka duba cikin littattafan usulul fiqh da littattafan balaga zaka ga tambaya tana iya daukan ma'anoni daban-daban daban-daban suna iya kai ma'ana goma ko sha biyar shi yasa ba kullum bane in aka yi tambaya za ta zama to ma'ana tambaya ce irin ta neman sani inda Allah subhanahu wata'ala ya kore zai yi tambaya an gane ko lalle tabbas ba zai yi tambaya ba tambaya ta neman sani don Allah lokacin da zai yi tambaya ya san abin da ya faru amma tambayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce zai ma kowa tabbas zai tambayi kowa akwai tambaya ta ilmi akwai tambaya ta rashin ilmi to tambaya da Allah ya ce wala yus'alu ba za a tambaya ba ba zai tambayi kowa ba ma'ana ba zai tambaya ba don saboda yana da sani amma kuma zai yi tambaya ta kaskantar da su ina fata an fahimce ni kuma tambayan nan za ta kaso kashi biyu wadda Allah zai yi musu dan kaskantar da su wadda kuma mala'iku za su yi musu a lokacin da za a sanya su ta dukkan su tambayoyi ne waɗanda da izinin Allah aka yi su kenan babu matsala alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazzibun kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir wannan tambaya ce ta mala'iku amma da izinin Allah suke yin ta dan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi manzanni za a tambayi annabawa ma za ujibtum ya aka karba muku da shi za a tambayi waɗanda aka tura ma za ajibtumul mursalin me kuka karba mu manzanni da shi kowa ya tanadin amsar da zai ba Allah subhanahu wataala Allah Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su kasance su ba da amsa ta gaskiya a gaban ubangiji malam sai Allah ya ce
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce falanaqussan alaihim tabbas zamu ba su labari an gane ko bi ilmin da ilmi kaga ba wannan yake nuna cewa da Allah ya ce zai yi tambaya ba tambaya ba ce ta mara sani falanaqussan alaihim bi ilm zamu ba su labari har yanzu ya ƙara kawo nunu tawkid bi ilmin da cikakken ilimi domin babu mai ilimi irin na Allah subhanahu wataala za a ba su labarin duk abin da suka aikata littafi na nan rubuce duk abin da ka aikata ko ka so ka yi inkari ba za ka yi inkari ba ayu da dama sun yi bayanin wannan to anan mu'tazila waɗanda suke da ala wato aqida ta mu'tazila musamman mu'tazila aqida ce ko firqa ce wadda tana da matsala saboda suna i'timadi akan hankali kawai sun ba hankali matsayi mai girma wanda kuma a'a shi hankali ana aiki da shi a cikin shari'ar musulunci amma ba za a bashi matsayin da ya wuce shi ba don haka hankali yana da iyaka yana da iya karfinsa idan Allah ya bada labari ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ingantacce to ba za a bi hankali ba a saba ma waɗannan ballintana wani dan adam can daban ina fata an fahimce ni ko wani bature ya hito hiddo ta tiyorikinsa ko wani abu ko wani mutum ya auna da hankalinsa sai aka iske wannan magana ta ci karo da alkur'ani tabbas tabbas ko ko ta ci karo da hadisi ingantacce to za mu hankalinka za mu aje shi mai aiki da abin da Allah subhanahu wataala faɗa amma hankali ana aiki da shi dan gane shari'a to sai suka ce nan bi ilmin wannan ya nuna cewa wato za a kore ma Allah wato ilmin nan wai a ce Allah yana da ilimi ko alimun ne a'a bai yi ba tunda in an ce Allah na da ilimi kenan Allah yana bukatuwa zuwa ga wani abun da yake aiki da shi tunda an ce bi ilm ina fata an fahimta to alhali ko wannan menene soki burutsu ne fala naqussanna alaihim bi ilm zamu ba su labari da ilimi ilimi sifa ce ta zati ta ubangiji shi ko Allah ba halitta bane balle a kamanta shi da cewa ya nemi taimako daga ilimin sa ina fata an fahimce ni kai ne dan adam kake jahili daga baya ka samu ilimi ilimin ya taimaka maka amma shi Allah asali bai da lokacin da yayi jahilci kai ko dan adam asalin ka jahilci ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin cikakken mahaifanku ku san komai ba sannan kuka samu ilimi to shi Allah babu lokacin da zan jahili balle har ya samu ilimi balle har ilimin ya taimaka masa fala naqussanna alaihim bi'ilm zamu ba su labari abinda suka aikata da cikakken ilimi ilimi na Allah subhanahu wata'ala wanda baya da tangarda ina fata an fahimce ni shi yasa duk abinda kun ka aikata kada ku san amma da Allah subhanahu wata'ala bai san shi ba Allah ya san shi ilimin Allah kuma ya kewayi da sanin komai. Domin Allah suka ce malamai suka ce alima ma kana duk abin da ya gabata Allah ya san shi. Kuma bai manta shi ba. Wa ma ya kunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu yanzu wa ma sayakunu Allah ya san abin da zai kasancewa zuwa gaba wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da bai kasance ba can baya amma da ya kasance to Allah ya san yadda bai kasancewa mutanen da suka kifi ta yakin tabuka Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku da ba su kara muku komai ba sai ragwancewa da ragaicewa wala awda'u khilalakum da kuma sun sanya fitina tsakankanin ku to kaga Allah ya san ba za su tafi ba kuma an je an yi yakin tabuka an kare ko mu ce an je tabuka an dawo ko ba a yi yakin ba amma Allah ya san Allah ya san da sun tafi daga abin da ba su aikatawa kaga malam yakun law kana kaifa yakun to Allah kuma ya san ma sayakunu law kana kaifa yakunu wato Allah ya san abin da zuwa gaba la yakunu ba zai kasancewa ba amma Allah Allah ya san law kana kaifa yakunu misali a cikin wuta Allah ya bamu labari alkiyama in an kasa su cikin wuta za su nema kaga yanzu kiyamar ba ta tsayu ba kiyama a yanzu ba ta tsayu ba ko ba haka ba to ba su shiga wuta ba amma in sun shiga wuta ko ko sun so shiga wuta za su nemi a dawo da su duniya kaga wannan abu ne wanda zuwa gaba ne zai zo amma kuma bayan ya faru Allah ya san ba zai yiwa ba to kuma shi ma Allah ya san yadda zai kasancewa walau tara idh waqifu ala an-nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin allati bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun walau ruddu da an maido su duniya wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka cewa kafiri kafiri ne Allah ya ce da ya maido su duniya bayan sun ga wuta dan wannan tunanin a ya ga wutar jahannama an ka dawo duniya gyara za a yi mu ku bai gyarawa da yayi kwana biyu bai ganin jahannaman nan zai koma walau ruddu da an mayar da su la'adu limanuhu anhu da sun koma akan abin da aka hane su wa innahum lakadibun Allah ce tabbasu makaryata ne Allah shi ne sani wa ma kunna ghaibin ba mu kasance ba ghaibina an gane ko ma'ana mun faku nan ghaibina akwai al-ghiyab ghiyab kala biyu ne ya zama to akwai al-ghiyab bil jism wato abin da ke cewa ghiyab bil jism mutum bai zo makaranta ba akwai kuma al-ghiyab bil aql shine hankalinka baya nan mutum ya zo aji amma ana karatu bai san ma abin da ake yi ba kaga wato wannan ghiyabul jismi to Allah ce wa ma kunna ghaibin ba mu kasance mun faku ba ma'ana muna halarci a lokacin da manzanni suke isar da sakonci kuma muna halarci akan amsar da ake ba su ba dan muna da bukata bane dole sai mun tambaya ko kaza a'a muna da cikakken sani ayoyi kuma sun tabbatar da Allah ya san komai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين باب أبن ذي فروع سيد سنع الله to sai malamai suka ce anan akwai mas'ala guda da ya kamata mu fahimta wa ma kunna ghaibi na an ce Allah bai faku ba kuma alhali ko mu mun san cewa shina daga cikin sharuɗan imani kai imani da Allah kuma Allah ana cewa gaibi ne ko ba haka ba allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da gaibi sai a ce gaibi abinda ba a gani ba a shinshinan shi ba a taba shi ba a wato dandana shi ba a jin sa sannan ba a taba shi da fata to kuma Allah gaibi ne kuma na Allah ce wa ma kunna ghaibi to ya damu ayoyin alqur'ani ne wa ma kunna ghaibi kuma duk malamai sun ce da cewa Allah gaibi kuma nan kuma Allah ce wa ma kunna ghaibi to kaka sai malamai suka ce a'a nan abinda ake nuni nan wa ma kunna ghaibi ba mu kasance mun yi ghiyabi ba ta hanyar ba mu san abin da yake faruwa ba can kuma alladhina yu'minuna bil ghaib ta hanyar Allah ya zan gaibi domin la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir kidan ko wani gaibin akwai inda ya fuskanta dan mu fahimci wannan Allah ya gane da mu sai Allah ce wal waznu yawma idin wal waznu yawma idin al-haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن أبين أو شيني الوزن أبين أو يومئذ والنرانة أنقاني كو الحق قسكيا to anan muna da qadiyya ta farko wanda ta shafi i'rabi waɗansu malamai na nahwu sun tafi cewa wal wazn mubtada ne dama muttafaqun alayhi yawma idhin shine khabar kenan alhaqu shine na'atu na wato abin nan na alwazn kenan alwazn alhaqu yawma idhin sai suka ce to kenan wannan yake nuna ya halatta ai fasl tsakanin na'atu da maw'ud da kuma khabar wannan misali wanda suka kawo amma da yawa daga cikin malamai suka ce wal waznu shine mubtada yawma idin yana matsayin zarf al haqqu shine khabarul mubtada to anan al waznu abin au yawma idin wannan rana zinkin nan tanwinin nan wato iwadun li anil jumla duk inda ka ga tanwini ya zo tare da izin yana koma ne zuwa ga abin da ya gabata iwadun an hadhihi jumla misali yanda anka ce wal waznu yawma idin ay yawma nas'alu alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalin wal yawma alladhi naqussu alaihim bi'ilm wal yawm wama kunna ghaibin wal wazn kenan yawma idin kinan tana da alaka ne da fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim da Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون أي وحين إذ بلغت النفس الحلقوم شيني أبن لأكي نفي da haka tanwini ma imam ibn malik yace shi daga cikin alamomin ismi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan amma masu sharhi suka ce to banda tanwini na at-tarannum suka yi masa istidraki wasu malamai suka ce alima ibn malik zalunci wazn wato magana alfiya kamar waƙi ne bai yiwa a kawo komai da komai kai mai sharhi kai kake da dama da haka karka ce malam bai kawo shi ba a tana yiwa dama ce ababu wal waznu yawma idhin al haqq kina abin awu wannan rana al haqqu na gaskiya ne to al waznu abin awu al haqqu gaskiya kan kuma mun dan ba za su yiwa ba domin gaskiya daban abin awu daban kenan wal waznu yawma idhin waznu al haqqi ina fata an fahimce ni wato utlika as-sifat wa urida biha az-zawat zatin abin shine ake bukata amma sai aka kore sai aka kawo sifarsa waznul haqqi abin awo ne na gaskiya wanda babu zalunci tabbas Allah ba zai zalunci kowa ba wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa da cikin ayoyi da dama a cikin ayoyi da dama wal waznu yawma idhin al haqq sai Allah to faman saqulat mawazinu wanda mawazinuhu ma'aunansa saqulat sayyi nauyi fa ulaika humul muflihun to waɗannan sune suka ci nasara anan malamai sun yi maganganu da dama abin awan nan shin za a auna dan adam ne ko ko za a auna aikin sa ne ko ko za a auna shi shi da kanshi ko ayyukansa malamai suka ce waɗannan maganganu in muka duba dukkan su babu maganar ta ce karo da juna na farko za a auna wato littattafan da aka yi aiki da su dalili kuma da amma Allah ya faɗi za a ba kuwa littafi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak sannan kuma Allah ya faɗa wa wuzi'al kitab za a aza littafi kenan wannan ya nuna cewa littattafan nan da aka yi aiki aka rubuta ayyuka za a auna su akwai hadisi kuma hadisi na al-bitaqa wanda ke hadisi ne sananne na wato Abdullah ibn Amr wanda imam wato at-tirmidhi ya kawo shi cikin sunan sannan kuma imam ahmad ya fitar da shi da imam al-hakim da imam al-baihaqi fi shu'ab al-iman wani mutum ne za a zo da shi inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a kawo mai sijillan tis'ina wato tis'a tis'ina sijilla za a kawo wato littafi tis'in da tara dukkan su babu alkhairi ciki an nuna mishi ana cewa maddal basar iya ganin mutum sai Allah ya tambaye shi shin waɗannan ababen ka aikata su ko baka aikata bai ce Allah na aikata don ba yadda za a yi ka rige ka gani ta ce to yanzu kana da wani aiki na gari ce Allah ban da komai ce Allah ce kana da wani aiki na gari amma ka manta ce Allah ce a zo da kalima ta la ilaha illallah wanda ya imani da ita sai a zo da wannan kalima za a ɗauko ta fi bi tsaka a cikin ƴan ƙitsa takarda kenan takarda guda sai a azata wannan takardar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta rinjayi dukkan waɗancan ayyuka sai Allah ce ya sashi aljanna wannan da rahama ce da falala ta Allah kada wani ji wannan labari ce a tutun da in dai ni imani da la ilaha illallah za a yi min haka wannan waɗansu mutane ne Allah ya ga dama cikin falalarsa da rahamarsa ya yi musu wannan to wannan dai a gurguje ya nuna za a auna mi za a auna takaddun aiki na biyu kuma malamai suka ce za a auna su kansu ayyukan da kawunansu domin ranar tashin alkiyama waɗannan ayyukan Allah zai iya mayar da su ta hanyar sifa su kasance kamar jiki duk da yake mu'tazila suna cewa wannan ba zai yiwa ba wannan kuskure ne domin mi domin wato kudura Allah subhanahu wataala ba a kamanta ta da kudurar dan adam dan adam ya abai da iko akan komai amma inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai asar na ibnu abbas wanda an karwaito akan wannan wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Ash-Shu'ab Imam al-Baghawi ya ruwaito shi ko ya nakalto shi a cikin tafsirin sa da Imam Ibn Kathir da Imam Suyuti a cikin Ad-Durr al-Mansur wannan asar kin duk da yake ya zo ta cikin littattafai da dama amma a hakikatan asar ne wanda bai inganta ba domin sanadin nashi sanadi guda ne wanda an ruwaito shi tariqa ce da suke kira tariqa an Abi Salih zuwa ga Ibn Abbas daga al-Kalbi wanda wasu daga cikin malamai sun kace silsilatu min al-kadhib kenan wannan dan an ce asar ya zo ko hadisi ya zo a cikin littattafai da dama ba shi ke nuna ya inganta ba yana yiwa ya zama to a'a duk cikin littattafan hadisin iri ɗaya ne malaman suka ruwaito kaga wannan kasance shi cikin littattafai da dama ba shi ba shi zai sa ya zama to ingantacce ba ina fata an fahimci wannan kuma tana yiwa ya zama to akwai rawi makaryaci daga cikin kowane sanadin ko da sanadin daban-daban ne ko ko ya zama to a akwai rawi makaryaci guda dukkan cikin sanadin ya zo to shi yasa kada kaga malamai sun ce ya zo da riwayoyi daban-daban amma dukkan su da'ifiya ne da an samu makaryaci daya cikin sanadi to in duk cikin kowane sanadi akwai makaryaci ba zai inganta ba ko kuma ya kasance a'a duk hadisin iri sanadi guda ne duk an karwaito shi cikin littattafan kidan kaga kasancewa shi da'ifi ba abin mamaki ba ina fata an fahimce ni amma bayan wannan asar na Ibn Abbas malamai suka ce akwai abubuwan da suke nuna cewa ayyuka za a mayar da su jiki kamar jiki idan muka duba hadisi na Abu Umama wanda ya zo cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa suratul Baqara da suratul Ali Imran za su zo ka annahuma ghamamatan ko ghayayatan kamar wato wani yanki ne na girgije to ina aikin da mutum yayi tun da shi alqur'ani ba halitta bane aikin da mutum yayi za a za a wato jassada shi a mai da shi kamar jiki ta hujjani an sahibiha yawmal qiyama za su zo su yi kariya ga mutumin da yake karanta su ranar tashin alkiyama kenan mutumin da wato yake abin nan ya kamata yayi kokari ya iya karatun alqur'ani musamman suratul baqara da suratul ali imran sannan kuma sun kafa hujja da hadisi na buraida wanda yana cikin musnad na imamu ahmad kuma yana cikin sunan ibnu majah wannan hadisin yana nuna cewa alqur'anu yatamassalu li sahibihi fi qabri alqur'ani zai bayyana ga mutumin da yake karanta shi zai bayyana ga mutumin da yake karanta shi a cikin wato abin nan a cikin kabari to wannan yake nuna cewa ayyukan nan kenan za su bayyana gare shi ranar tashin alkiyama kuma tun cikin kabari zai ga alamun su wannan hadisin da yawa Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yazo sai ce Ibn Majah ya ruwaito shi an gane ko ya ce amma da'ifun ya tamilu tahti wannan hadisi in kakkalli sanadin shi kana iya cewa da'ifi dai amma in kakkalli hanyoyin shi za ka ga zai zama to hasan shi yasa ya kawo shi cikin sahih ibnu maja me yasa shekh nasir din albani yayi wannan ya ce da'ifun ya tamilu tahti saboda akwai mutanen da kullum suna bin diddigin malami su ji inda zai kuskure tunda ya san hanyoyin hadisin da wannan da wannan wagga da'ifi ya ce wannan da'ifi ya ce amma idan aka hada su hadisin zai zama tuwa mi zai zama tuwa hasan to amma in ya bar shi matsayin sahih bai ka dalili ba ya hatami da tahsin sai wani zai ce a ai hadisin da'ifi ne ko ko ta yu ai bai ga tsariƙa guda ba ko ya ga tsariƙa guda to wannan hanya ce ta malamai dan saboda kare kansu ya nuna maka ya ga wannan hanya ya ga wannan hanya idan an hada su ya hatami da ina fata an fahimce ni dan haka wato hanya ce ta wato tsariƙa ce ta malamai dan saboda mutum ya gane inda aka sama gaba da kuma hadisi na Barra dan Azib wanda ya dauka kashi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin Musnad Imam Ahmad cewa aikin dan adam zai bayyana gare shi da wata sifa wadda take na in mutum na gari ne aiki na gari zai bayyana gare ka sai kaga mutum mai kyau ka tambaye shi wane ne kai yace ni ne aikin ka kaga wannan ya nuna cewa aiki zai koma hadisi ne na Barra dan Azib sannan kuma in mummuna ne za ka ga mutum za ka ga wani abu halitta mummuna ka tambaye ta wace ce zai ce maka shine aikin wanda ka kasance kana aikatawa idan kun ga wannan nasoshi guda biyu ya nuna cewa wato wato fakara guda biyu sun nuna cewa za a auna ayyukan za a auna takaddun aiki an gane ko tunda an ce wa wudi alkitab sannan wannan kuma ya nuna za a auna shi kanshi aikin da mutum ya aikata ko ba haka ba to sai abu na uku shi kanshi mutumin za a auna shi me dalili idan muka diba hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innahu la ya'ti ar-rajulu as-samin mutun zai zo ar-rajulu namiji as-samin mai kiba ko yawmal qiyamati ranar tashin al-qiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda a wajen Allah bai da wato nauyi bai kai nauyinsa bai kai wajen kififikin sabro ba to kaga wannan ya nuna cewa ashe za a aura su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasila kidan ba su da wata kima ba su da wani nauyi nan da an kace fala nuqimu lahum ba ana nufin ba za a auna su ba kwata kwata a za a auna su amma aunawa ba su da wani amfani ba su da wani daraja a wajen Allah waɗansu ma sun kafa hujja da hadisi na Ali wana wato wanda ke nuna daraja ta Abdullahi bin Mas'ud wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abdullahi bin Mas'ud yace ya ibu masa wato aswaki da ya hau itaciya sai su mutane suka ga ya kuma dan karami musamman kafafuwansa ko mu ce daga daga sun zai yan kanana shine malaman hadisi suka ce cikin lafazan humusha taqadamaihi humusha shine wato kamar ko dukka abu ya zamanto dan karami suka gane shi dan karami bai da wata girma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha fil mizan asqal min jabal uhud waɗannan kafafuwan da kuke gani sun fi wato dutsen Uhud nauyi a wajen Allah subhanahu wataala ko ba haka ba domin sun dauki alqur'ani zuciyar da ta dauki alqur'ani shi ko qur'anin dutsen an ce an saukan masa ya zai kasance law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tabrani an gane ko da Imam Ibn Abi Shayba da Imam Al-Hakim kenan yana da turuq da dama kuma malamai da dama sun tafi kan cewa waɗannan sun inganta kenan da Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi an gane ko abinda ake nufi kenan takaddunsa in sun yi nauyi kaga aikinsa zai yi nauyi shi kanshi in an auna shi zai yi nauyi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne za su ci wato nasara ran tashin alkiyama muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda za su nasara duniya da lahira malamai suke cewa wannan Allah ce mawazinuhu jam'i ne na mawzun ala mawazin jam'in sa ko ko ba haka ba to sai suka ce wannan ya nuna cewa ashe ma'aunai daban-daban ne kenan ma'aunin da za a auna mutane daban ma'aunin da za a auna ayyuka daban ko ba haka ba ma'aunin da za a auna takardu daban kenan kowane mutum sai ya zama yana da ma'auni guda uku shi yasa aka ce fa man saqulat mawazinuhu wadansu malamai suka ce a'a saboda yawan abin da za a aikata shi yasa aka kira su mawazin tunda za a auna dan adam a auna kaza a auna kaza a auna kaza sai aka kira su mawazin amma dai duk inda ta kai ta kawo za a dai auna ayyukan mu'tazilar suke cewa babu ma'auni wannan kamar ƙaryatar da alqur'ani ne za a auna ayyuka kuma yadda duk abin da ka aikata wallahi ba zai koyu ga Allah subhanahu wata'ala ba faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa yayi nauyi Allah ya sanya mu daga cikin su fa ulaika humul muflihun waɗannan sun ci nasara an gane ko al falahu shine wato muflihun ismul fa'il ne daga aflaha yuflihu iflahan al falahu ismul masdar ne ba masdar bane sannan abinda ake kira al falah malamai sun ce al fawzu bil matlub al akbar ka samu babban abin da kake bukata shi ko babu abin da dan adam yake bukata in dai musulmi ne mumini illa al jannatul firdaus ko ba haka ba shi kuma ko kuma abinda ake kira al-falahu da larabci shine an-na'im al-abadi ka samu ni'ima har ta abada ita ce ni'ima aljanna duk ni'imar da ba ta aljanna ta ba wato tana da matsala guda biyu ba ta zama ni'ima 100 bisa 100 domin tana tare da wahala da bacin rai da bakin ciki sannan duk ni'imar da ba ta aljanna ba za ta yanki su ko Allah ya ce wa hum fiha khalidun la yabghuna anha hiwala sai Allah ya ce man khaffat mawazinuhu ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa yayi sauki bai da nauyi mawazinuhu ma'aunansa kenan in zamu fassara shi wato kenan ma'au ma'aunansa kenan littafinsa bai da nauyi tunda zunubi ne ke ciki shi kanshi bai da nauyi wajen Allah la yazunu inda Allah janaha ba'uda aikin sa kuma shi ma ya auna bai da wani amfani a wajen Allah domin ba aiki bane na gari wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura to wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa yayi sauki ko ma'auninsa suka yi sauki fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi hasarar kawunansu bal ma idan ƴaƴansu sun bi su akan wannan tafarki to sun yi hasarar kansu sun yi hasarar ƴaƴansu ulaika alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusranul mubin Allah shi mun sani khasiru anfusahum sun yi hasarar kawunansu me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce sun yi hasarar kawunansu babu hasara irin mi irin mutum ya kai inda wato babban abin da dan adam yake kyama a duniya shine mi shine mutuwa ko ba haka ba to ranar tashin alkiyama kafirai in sun ka shiga cikin wuta abin da za su guri tun kafin dai a shiga wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba ka san dai mutum ya koma yana fatan dai ya zaman to babu abin da ya fi kyama a duniya ita ce mutuwa amma a lahira kafiri abin da ya fi kauna ita ce mutuwa kuma Allah ya faɗa ba za a mutu ba za a rayu ba wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ta ko ina mutuwa za ta zo ba za a mutu ba jama'a waɗannan ayoyi suna da ban tsoro shi yasa za su kira su ce a sauƙaƙa musu azaba a ce a'a ba zai yi wa ba ud'u rabbakum ليخفف يخفف عنا يوم من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب كنت الله شنو قد امنا اتي باشوا sai to a kashe mu muhuta wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kace Allah ya kashe mu muhuta qala innakum makitun Allah kai muna tsari wannan abin yana da ban tsoro sosai dan adam ya koma wato ya koma mutuwa ko a nan duniya kaga dan adam yana gurin mutuwa ka san musiba ta kai musiba mutanabbi yake cewa kafa bika da'an an tara al-maut shafiyan wa hasbul manaya an yakunna amaniya kafa bika da'an ciwo ya kai ya ishe ka ciwo an tara al-maut shafiyan kaga cewa mutuwa ita ce magani gare ka wa hasbul manaya an yakunna amaniya yace mutuwa ta ishi guri a ce ita ce gurin dan adam to inda za a ce ranar tashi alkiyama mutum yana gurin ya mutu ya zan babu ka san dai abin yayi muni dan haka ya kamata mutane su yi hattara fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi hasarar kawunansu an gane ko to in ka diba man a cikin yaren larabci tana nufin mutum ɗaya amma ma'anarta tana komawa jam'i kaga da Allah ce faman saqulat mawazinuhu kaga man an kawo guda mawazinuhu an kalli ɗaya amma sai aka ce fa ulaika humul muflihun kaga ulaika ya koma jam'i kenan ma'anarsa jam'i ce lafazinsa mufradi ne wa man khaffat mawazinuhu nan ma man ana nufin mutum daya saboda masu koyon larabci sai a ce man ana nufin mutum daya alladina ana nufin mutane masu yawa a'a wani lokacin man tana iya komawa jam'i wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladina khasiru anfusahum ba a ce fa hadha alladhi khasira nafsahu ba sai an kace fa ulaika alladina khasiru anfusahum dan a nuna maka man tana daukan ma'anar jam'i na fata an fahimce ni misali mafi kusa kuma kuma suratul baqara ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نفتا أن فهمتين to dan haka dai Allah ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asara kawunan su bima kanu bi ayatina yuzlimun bima kanu nan ma mausuliya ce ai bi kaunihim zalimun kinan nan wato bima kanu saboda sun kasance bi ayatina game da ayoyin mu yuzlimuna suna zalunci malaman tafsiri suka ce nan wato yuzlimuna dammana ma'na al-juhud ma'ana aya ta musu ne jahada biha ake cewa jahada bi ayatina to tunda fi'ili na zalama ya dauki ma'ana ta jahada sai an kai mishi ta'addi da irin halafin da yake ta'addi kira aka kawo ba'u wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda sun kasance suna zalunci game da ayoyin suna musu ayoyin wannan ya nuna sababin dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala yasa aka sa su a wuta zalunci suka yi Allah ba zai ɗauki wani ya sa cikin wuta ba face sai an tabbatar da cewa an zalunci shi an gane ko to sai malamai suka yi magana guda biyu anan magana ta farko shine cewa malaman har da alqur'ani suka ce wannan aya akwai ayoyin da suke kama da ita a cikin suratul mu'min faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk dai kaman ma'ana wato duka lafuzin su dai ne wa man khaffat mawazinuhu nan sai an kace fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun amma a can sai anka ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfa'u wujuhahum nar wa hum fiha kalihun to nan kiran a cikin alqari'atun malqari'a kamar yadda muke karanta ko an ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya to anan a harda mun gane bambanci tunda nan faman faman can kuma fa amma man saqulat cikin suratul qari'a na biyu a nan ce an ka ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun a cikin suratul mu'minun an ka ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun sun ci nasara to amma a cikin suratul qari'a sai an ka fassara menene falahu din nasu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya rayuwa radiya yardadda ma'ana kenan wasu sun ka ce ne ismul fa'il ne mardiya ne rayuwa ce wanda yadda da ita kenan kaga nan al-falahu shine ishatur ishatir radiya rayuwa wadda take yardadda ya yarda da ita ba zai taba neman canji ba a wajen Allah amma da anka cewa amma man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunin sa yayi nauyi fa ulaika yayi sauki fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan su ne suka yi hasarar kawunan su bima kanu bi ayatina yuzlimun to hasarar da suka yi ta kawunan su shine aka fassara a can cikin suratul mu'minun sai aka ce fi jahannama khaliduna so za su shiga cikin wutar jahannama har abada Allah kai mun tsaki an gane ko a cikin suratul qari'a kuma fassara ta karu dan ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu sai aka ce to fa ummuhu hawiya ummuhu ko uwar kansa ko ko mahaifiyarsa saboda lazimtar ta zai lazimce ta kamar yadda ake lazimtar uwa wal iyadu billah hawiya in mun ce wuta sunanta ne in mun ce hawiya kuma zai tafi ta kai wa ma adraka ma hiya sai Allah fassara ta narun hamiya shine khasiru anfusahum sun yi hasara kawunan su to zaluncin su ga abin da kai su gare shi Allah kai mana to sai malamai suka ce in baka son kai hasara in baka son kai hasara tunda Allah ya faɗi cewa duk dan adam yana cikin hasara ko ba haka ba wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما لما سكتي إن باك سون كاي hasara shine babban abin da Allah ya baka lokacinka larabawa suna da matsal suka ce yabna adam innaka ayyam ko anta ayyam ya kai dan adam kai ayyam kwanaki ne wanda zai ba zai iya fahimta ba akwai tashbihul wato at-tabligh shine wato ma'ana anta kal ayyami kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka duk da wani yini ya tafi sashen ka ya tafi domin da kwanaki ne aka lissafa to in ya zaman to baka sa waɗannan kwanakin naka ba da jikinka da ni'imomin da Allah ya ma cikin bautar Allah kai tsidi gara basa za ka yi asara kaga ka shekara 60 50 baka aikata aikin komai ba kuma lahirar ba hasawa za a yi ce an ce to wannan shine misali malamai suka basuwa suka ce to dan haka ka yi kokari ka kula da lokacinka kuma abin mamaki ga musulmi al'ummar musulmi muna da ban mamaki domin mu mun ce muna son duniya muna son mi muna son lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar su kafirai duniya kawai suke so wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma wai wanda yake son duniya sai ya kula da lokacinsa ya kula da lokacinsa da kyau yayi aiki ya samu duniya ga ta nan ko'ina amma wanda yake son duniya da lahira sai ta yi bacci shi bai samu duniya ba bai samu lahira ba kuma yana yana jira kaga abin babaki kenan mai son biyu ya je yi bacci mai son daya bai yi bacci ba tashi aiki su awa 24 saman awa 24 suna aiki amma duniya kawai suke so mu ko lahira muke so da duniya kuma awa 24 zuwa awa 24 muna nan muna ta wasa muna ta shagali muna ta sharholiya kaga wannan abin mamaki ne misali ga al'ummar musulmi sai malamai suka ce to kuma abu na biyu wanda ya kamata mutane su yi hattara hasarar da ake cewa kafirai sun yi shine hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin Musnad na Imam Ahmad Imam Al-Haythami da ya zo kan wannan hadisi ya kawo shi ya, kawo wannan hadisi domin shi ya kula da az-zawaid hadisin da ya zo da ziyada sai ya kawo in ta inganta in kuma ta inganta ba wanda littafin yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya same shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yadkhulu ahadun nara illa uriya maq'aduhu min aljanna babu wanda zai shiga wuta sai an nuna mishi wurin sa na aljanna gidansa na aljanna an gane ko me yasa Allah yayi wannan law ahsana da ya kyautata li yakuna alaihim hasra dan ya kara bakin ciki sai a nuna maka ga abinda an kai mata naji babu abinda adda bakin ciki irin abinda zaka gani sai ka ganshi a hanaka a nuna maka ga abinda Allah ya mata tare da kai aiki na gari amma sai a ce ma ina so ba ka samu ba kaga bakin ciki zai karu sannan shine wato aka kafa hujja ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a wata riwaya wata aya an taqulu nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu lamin as-sakhirin wa la yadkhulu al-jannata ahadun illa uriya maq'aduhu min an-nar babu wanda zai shiga wuta sai an aljanna sai an nuna mishi wurin sa a wuta law asa adade ya munana li yazdada shukran dan ya ƙara gode ma Allah to kaga wannan shi ne abin da zai sa mutum ya ƙara cin nasara a nuna maka cewa da ka saba ma Allah daga abin da an kai ma tattali shikenan malamai suka ce sai ayi hukunci wuraren da sun ka zama to na ƴan aljanna na ƴan na ƴan wuta wanda a aljanna sai a rabi ma ƴan aljanna ko ba haka ba wuraren da kuma sun ka zama to na ƴan aljanna ne wanda a wuta sai a ba ƴan wuta su wanga shi gadon wanga wuri wanga shi gadon wanga wuri to mu abin da muke fata ga Allah mu gadon waɗancan wuraren na gidan aljanna ina fata an fahimce ni duk da yake akwai hadisi da ya zo cewa in an cika wuta ita ma aljanna za a cika ta an gane ko to sai suka akwai hadisi da yake zuwa cewa za a halitta wata halitta sai a sata cikin wuta malamai suka ce wannan kuskure ne na rawi domin ba za a yi halittar da ba ta yi ibada ba a sata cikin wuta za a sata ne a cikin gidan aljanna sai rawi yayi kuskure dan wani daga wannan hadisan da yake dauka ce cikin hadisi kada an ce kaza an ce kaza to malaman hadisi sun ce maka a'a aljanna ce rawin da yayi kuskure ni kake bukata kai dai kace hadisi ya zama to kuskure imam al-haythami da ya kawo wannan hadisi ya ce rawahu kulluhu ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ma'ana waɗannan riwaya da ni kawo maka ta cewa za a nuna mutu wuta rijaluhu rijalus sahih kenan rijalus sahihul bukhari da rijal na sahih muslim su ne suka rawaito shi to wannan sai malamai suka ce wannan ba shi ke nuna cewa dan an ce rijalu rijalus sahih hadisi zai zama tuwa ingantacce yana da kyau ka fahimci wannan sannan yana da kyau da yace kulluhu ahmad kaga malaman hadisi suna kula da lafuzza in akwai ƙarin lafazi su ce maka wane ya ruwaito shi ko wane ya ruwaito shi idan an ce rijalus sahih ba yana nufin hadisin ingantacce ne 100 bisa 100 ba yana bukata don tana yiwa a samu illa makhfiya illa wajen tarjihi wani lokaci da an ka ce hadisin da duke cikin sahih bukhari da cikin sahih muslim ya inganta a ana nufin wanda an ka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan in an ka zo wajen tarjihi a za a duba a gani akwai lokacin da hadisi zai mutuwa asar yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim amma sai a rinjayar da wanda ke cikin sahih muslim a bar wanda ke cikin sahih al-bukhari da sahih muslim malama hadisi sun san wannan idan mun ka dauki hadisi na ibnu abbas wanda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure mai nuna yana cikin wato hali na harami an gane ko wannan asar yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim ita ko maimuna sahibatul qissa tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya aure ta baya cikin harami ma'ana baya cikin haramin aikin hajji to kaga kaga wannan riwaya ce ta bukhari da muslim wannan wannan riwaya ce kuma ta maimuna amma tana cikin sahih muslim to kaga anan ba a cewa wanda a cikin sahih bukhari da sahih muslim ya fi karfi domin shi ibnu abbas ba shi ne aka aura ba ita wannan ta fi shi labari amarya ta yi kowa sanin labari in dai ba da ita da ango ba wanda zai ba da labari na da an kai aure babu wanda fi su sanin wannan sannan kuma malamai suke cewa wajen tarjihi shi wannan asarkin duk abin da yake nunawa karshe dai ya je ga ibnu abbas ya ce kasa to ita ko maimuna karshe ya je gare ta ta ce kaza to kaga wannan ba shi ke nuna kawai zamu yi aiki ba mu ce in dai zaman to bukhari da muslim su rawaito mutlaqan a akwai hanyoyin da ake bi wajen tace hadisai wanda dole sai an yi karatun littattafai da sharhi na hadisi an koma ba malaman hadisi kaje bayanin su in ka kiya kuma sai ka ta sake fatoyin da kaga dama amma karshe zaka yi nadama ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه مقابله كنتا القران اكاو دان الجنه اكا دان متا اكا متاني نغري اكا متاني نبنزا ثقلت موازينه خفت موازينه فاولئك هم المفلحون فاولئك الذين خسروا انفسهم ودنن su ne suka hasara kawunan su bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda zalunci da suka kasance suna aikatawa Allah shi mun tsari da zalunci sai Allah ce walaqad makkannakum fil ardh ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض الواو واو الموطأة للقسم أنقالكو ولقد حقيقة والله لا منتنهم والله لقد مكناكم أما أن شافي والله قد كما تنرفين تحقيق للي تبس مكناكم في الأرض منتبتدكو أبايا كسا كلمة المكنا وتتنرفي دقاء المكان لي in an ka ce almakan shine wuri ko to an ce makkana kamar an tabbatar da kai a wannan wurin Allah yana nuna cewa da ikonsa da kudurarsa ya tabbatar da mu a bayan ƙasa makkannakum fil ard sannan yayi amfani da fi'ili wanda a shi an mafi ƙarfi domin makan wato ana iya cewa amkana amkanahu ya bashi iko ko ba haka ba wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum to kuma makkana to da ya zamanto abin yana da bukatar tabbaci kaga mudaf yahi al-mahmuz karfi shi yasa an ce wala qad makkannakum fil ardi mun tabbatar da ku hakika fil ard a cikin kasa nan fi mushtaraka ce na ana nufin saman kasa domin an ce fil ard saman kasa sai kun fara rayuwa saman kasa sannan mi sannan ku shiga cikin karkashin ta kuma fi tana ya ɗauka a an ba ku ikon ku shiga har cikin ƙarƙashin ƙasa don yanzu akwai jirage wanda suke tafiya ƙarƙashin ƙasa ina fata an fahimci ni kenan tana iya ɗaukar fi bi ma'ana war sannan tana iya ɗaukar bi ma'ana ala wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli in ji fir'auna ai wala usalli bannakum ala juzu'in nakhli wala qad haqiqa Allah ce makkannakum fil ard mun tabbatar da ku a bayan ƙasa ya ku yan adam wannan aya tana da alaka atufi ce akan wala tattabi'u min dunihi awliya da anka ce wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi waɗansu waliye ku ba bayan Allah domin ba su suka halicce ku ba ba su suke arzita ku ba ba su suka tabbatar da ku a bayan ƙasa ba to bari ku ji bayanin hakikanin wanda ya tabbatar da ku a bayan ƙasa dama can ƙarshen an'am ya ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard to wannan masu mayyama juna ga asalin yadda ma tarihin ya kasance walaqad makkannakum fil ard haqiqa mun tabbatar da ku a bayan ƙasa ko waja'alna lakum fiha ma'ayish sannan muka sanya muku al ma'ayish abubuwan more rayuwa abubuwan more rayuwa akwai wata kira'a da waɗansu suke ruwaitowa daga ibnu Ab- wato abinda daga imamu nafi sai su ce imamu nafi ya karanta waja'alna fi lakum fiha ma'ayish ko wato daga kharija ibn Mus'ab wannan qira'a ba gaskiya bace waɗansu kuma suna riwayato daga ibn Amir suna cewa ya karanta wala wa laqad makkannakum fil ardi ja'alna lakum fiha ma'a'ish wannan shi ma ba gaskiya bane wannan riwaya sanadin ta bai inganta ba dan haka qira'a ba ta tabbata kamar yadda ibn Juzri ya faɗa akwai sharuɗa guda uku fa kullu ma wafaqa najhu nahwi wa kana lirasm ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل شرط فأعتقد شذوذه لو أنه في السبعة على أي حال wannan bayani ne wanda dole insha Allah ta'ala ba za mu iya insha yanzu ba sai gobe Allah ya kai mu da rai waja'alna lakum fiha ma'ayish Allah ce mun sanya muku ma'ayish abubuwa na more rayuwa me ake nufi da more rayuwa abubuwan da za ku iya rayuwa domin in ka duba dukkan su masu bincike na duniya a yanzu sun gano cewa dan adam ba zai iya rayuwa ba a wani wuri in ba irin wannan kasar da muke ciki ba cikin ta ne akwai iska oxygen sai suna ganin kamar yanzu ne suka yi bincike suka gano cewa a nan ne akwai oxygen a nan ne akwai iska a nan ne akwai wato wannan abubuwa guda shidda da Allah ya sanya wanda su ne suke rufe da duniya an gane ko al-ghilaful jawi a Allah ya ce waje Allah lakum fiha ma'aish kuma ya faɗi cewa rayuwa a nan ƙasa za a yi ta kuma nan za a mutu منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى to dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala duk da za a yi a rayu a bisa doron kasa yayi mu tattali wanda zai zuwa can ya ce ya zo ya iski wani tauraro akwai wani gas cikin shi akwai kaza za a iya rayuwa a ciki wani duha ya ce suna wasa da hankalin ku ne amma Allah subhanahu wataala shi ya faɗa mu da hakikani shi yasa duk yadda za a yi mu rayu a nan bisa doron kasa Allah ya mu tattalin wannan abincin da za mu ci Allah ya muna tattalin shi suturar da za mu sa Allah ya muna tattalin ta kada da za ta fito babu wani kamfani wanda zai sutura ba tare da kada ba ko sai ya hada da ita ko sai ya hada da halittar Allah ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa abincin da zaka ci Allah ya tsara yadda za a yi ka samu abincin فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم دكيد دبك دع بند ذاكتي الله يكورو وروان sai aran ba a sa tsammanin ruwan za su zo sai Allah ya kawo su wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qablihi lamublisin awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا أو أنعامكم كتي كيون دبوبينكم ba ku ne kuka fitar da shi ba wannan shine ake kira adillatul inaya wanda suke nuna Allah ya yi sanya abubuwa na kariya gare ka da waɗanda za su baka damar ka rayu ma'aish amma kai baka san su ba hatta da itacen ka yadda za su yi su samu abin wato su samu ta hanyar yin ƴaƴa Allah ya hore ruwan da za su zo iskan da zai kai wato sinadarin namiji zuwa ga mace wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin wannan akwai bayani mai yawa in ka diba cikin suratul nahl nan ne Allah ya bayanin ni'imomi da yadda zamu rayu a bayan ƙasa bayanai masu yawa wanda kuma dole sai ka kuma ma alkur'ani kuma sai ka bi ayoyin daban-daban lokacin mu ya matso ba za mu iya abin nan ba Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kuke gode ma Allah subhanahu wataala alhali ku ya kamata a ce kun gode ma Allah wanda ya muku ni'ima amma sai kaga mutum ya gode ma dan adam bai gode ma Allah ba a'a ka gode ma Allah sannan ka gode ma dan adam sai ga mutum yana gode ma turawa amma bai gode ma ubangiji da ya halicce shi ba kamar dai baturen da ya yi maka na'ura ya fi Allah da ya halicce ka yabba baturen ilimin da ya na'ura shi ne abin musamman bambancin ba a'a za a gode ma Allah subhanahu wataala sannan ka gode ma dan adam ba tare da munafunci ba daidai irin matsayin abin da ya maka wannan aya tana buƙatar dole akwai sauran bayani kuma lokaci ya matso da haka nan zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da sai gobe in Allah ya tayar da mu malai mun addu'a ku da aka kace اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا آمين.
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين.
اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عبادتنا يا رب العالمين آمين.
اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين.
اللهم رفع عنا البلاء يا رب العالمين آمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين.
يا عزيز يا جبار آمين.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما آمين.
آثرنا وما أنت أعلم به منا آمين.
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين.
اللهم صل على محمد وبارك على محمد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد